الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha biyar ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul mujadala sura ta hamsin da takwas in ka faro irge daga sama mun tsaya aya ta sha ɗaya za mu tashi aya ta sha biyu kuma wannan shine darasinmu na uku a wannan sura mai albarka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya idan na je kimar rasula daga yau idan za ku yi gani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أي فقدموا صدقة بين يدي نجواكم كفار gabatar da sadaka ku damu wani mabukaci ku baki sadaka kafin ku gana da Annabi alaihi salatu wassalam zalika khairul lakum yin hakan shi yafi alkhairi a gare ku wa adahar kuma yafi tsarkin zuciya fa in lam tajidu in ku ba ku da abin da za ku ba da sadaka kuma kuna son ganawa da Annabi fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne ya san baka da shi bisa baka bayar ba wa inna allaha lallai mai gafara ne rahim kuma mai jin kai sai Allah ya ce a ashfaqtum shin kuna jin tsoro ne cewa an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa cewa ku rika bada sadaka kafin ganawa ku da Annabi alaihi salatu wassalam kuna jin tsoron kan wannan hukuncin ya zarfi ya ci gaba haka alhali ba ku da komai sai yake fa in lam taf'alu duk da ba ku yi haka ba wannan abin da aka dora muku ba ku isar da wato aiwatar da ayar ba wa tawataba Allahu alaikum to Allah ya yafe muku ya janye ayar fa aqimu salata abin da ake nema a gurin ku yanzu in za ku gara da annabi ba dole sai kun ba da sadaka ba yanzu kawai abin da ake nema ku rika tsaye da sallah wa atu zakata in Allah ya kai ka wato lokacin ba da zakka ka fitar wa Allah in baka da kuɗin da za ka ba da zakka to duk abin da annabi Allah madaukakin sarki yayi umarni kai mabiyayya akai wa rasulahu da manzansa wallahu khabir lalle Allah madaukakin sarki khabirun mai ba da labari ne bi ma ta'amalu da dangane da abubuwan da kuke aikatawa malaika yaqulu ta'ala amiran ibadahu almu'minin Allah yana magana yana mai umartar bayansa muminai idan arada ahaduhum an yunaji rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idan ɗaya daga cikin muminai yana so ya gana da annabi daga yau to ai yusarahu fi ma bainahu wa bainahu yana so ya gane ya sirri da annabi alaihi salatu wasallam tsakaninsa da shi ba wani na uku to sai ki an yuqaddima bayna yaday zalika sadaqatan lalle ya bada sadaka dalilin wannan kare annabi da zai yi a wannan lokacin ɗaya daga cikin hikimomi da malamai suke kawo haka wasu ibnu ashur da sai ibnu jarir at-tabari da sauran malaman tafsiri shine suka ce saboda a lokacin muhajirun an yi hijira da yawa sun bar kantinansu da komai da akawuntinsu da komai a makka sun dawo madina ba su da komai ana ƙamba ana cikin halin kakani kai kowa wato sai kansa yi to a daidai lokacin sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan inda akwai masu hali yan madina su kuma tsilli tsilli to duk wanda yake son gana da annabi daga yau tara za a yi masa domin a rika taimakon waɗancan bayan Allah da suke cikin wani yanayi sai Allah madaukakin sarki yace daga yanzu duk mai son ganawa da annabi in dai yana da hali to kafin ya gana da annabi ya bada wani abu sadaka da wani talaka domin a rage radadi domin ita zakka sai shekara shekara to kafin ya zanto shekara ta zago da yawa an jiga ta to sai annabi Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan hikima ta farko kenan hikima ta biyu ta ce saboda abin da zaka zo da shi yanzu kai kadai ya shafa kuma annabi na kowa ne yanzu ka dauke lokacin sa ka je ka ware daga kai sai shi to tunda lokutan jama'a ka dauke to ya kamata ka biya jama'a wani abu tunda yanzu zuwa kai kai gani da shi za ka kare ka kai ta gani amma duk da ka dauke lokacin da tambayar da ka zo yi ko abin da ka zo da shi ma faɗa kai kowa ya riga kowa ya amfana yanzu da sai sai annabi alaihi salatu wasalam kuma annabi na kowa ne to tunda ka cinye wannan lokacin sai ka biya sai ka biya sannan kuma ta uku aka ce dan su gane cewa annabi alaihi salatu wasalam shi ma yana da haƙƙi akan kowa cewa wato ba ko da yaushe za a zo a rika cinye man lokaci ba yana buƙatar wani lokaci a kyale shi ya tara ya dan huta to duk wanda ya zo zai cinye wannan lokacin nasa na hutu to ya kamata ya biya wani abu shi kuma abin da zai biya a bawa muminai domin su samu sauki malamai sun ta kawo hikimomi da yawa amma wanda ta fi girma a ciki ne wannan na cewa lalle an cinye lokutan muminai to ya kamata a ba su wani abu to shi ne yake shi sa za ka ga ko tambaya in dai ba wanda take fasirar tambaya ka ta shafe ka ba ai za ka in kai da publicly da yawa wani ma kana yi sai ga shi ma yana da kishirwar ta dama za ga ta fa amfanuwa akan wanda take khassa al-maslahatu al-amma muqaddimatun 'ala al-maslahati al-khassa wannan kaida ce da suke faɗa ko da yaji abin da ya shafi jama'a ya fi akan wanda ya shafi mutum da ya kawai ita kanta mai zuwan ba kaga ita kaula binti ta'alaba kaga da kazo gura annabi alaihi salatu wasalam ita kadai ce duk da cewa Allah ya bayyana mana me ya faru yawa tsakanin ta da annabi alaihi salatu wasalam domin hukuncin ya game kowa ba a barci daga ita domin na rayu ta ce ina aiki amma ba na biyu me ake yi amma kan saboda ana so kowa ya amfana sai Allah ya bayyana abin da ya faru cewa gashi kuma muna karantawa muna amfanuwa da shi to shi ne yake cewa zalika khairul lakum wa adahar yin hakan shi yafi alkhairi a gare ku wa adahar kuma yafi tsarkin zuciya sun makala sai Allah yake fa illam tajidu kaga da dokar ta shafi kowa sai Allah yake in ba ku samu hali ba ba ka da abin da za ka je ka gana da annabi alaihi salatu wassalam to fa innal ajilla man ajaza an zalik bi faqri wajibi ne kowa ya je ba da wani abu kafin ya ga yi wa annabi tambaya ko ya gana da shi sai dai in ya gajiya saboda ne talautin da yake fa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne fa ma amara biha illa man qaddara alaiha ba mu umarci kowa ba sai ga wanda yake da iko kawai sun magana sannan Allah yake a asfaqtum ai akhirtum min istimrari hadha al-hukm an tuqaddimu kuna jin tsoron wannan hukuncin ya zarce ya ci gaba an tukaddimu baina yadai na jiwakum sadaka cewa muka da wanda ya gara gana da annabi da biyu ya ba da sadaka shine ma da yake a kaifin ministim rada hada la hukumi alaikum min wujubi sadaka qabla munajati rasul kuna jin tsoron kada hukuncin ya dore domin ya dore da yawa wanda har su ba duniya ba za su gana da annabi domin ba su da abin da za su bayar din na sadaka su ma bukata suke to shine Allah ya ce fa idan lam taf'alu idan ba ku kai ga yin haka ba ma ko duk da ba ku kai ga yin haka ba wa taballahu alaikum to Allah ya sassauta muku ba ana nufin Allah ya karɓi tuban ku domin ba laifi kuke ba Allah ya sassauta muku hukuncin nan akwai irin da alqur'ani cikin suratul muzammil da Allah madaukakin sarki ya faɗa ayar karshe inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatin min alladhina ma'ak sai ce wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara alima an lan tuhsuhu sai Allah yake fatawa alaikum irin wannan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna Allah ubangijinka ya san cewa kana tashi da daddare kai wato tsayuwar dare adna min sulutai layl kusan biyu bisa uku na dare haka annabi yake kaiwa idan awa goma sha biyu ne sai annabi ya awa takwas yana sallah shine biyu bisa uku uku na dare wa nisbahu ko ya rabi ya awa shida wa sulusahu ko kuma ya awa hudu wa daribatun min alladina ma'a da wata tawaga daga cikin wanda suke tare da kai wasu sahabbai Allah ibn lallabowa suke dan su ji kamar da muka gani a wata hadisi wanda ya fata bin Yaman Ubay ibn Ka'ab duk sun bi shi sallata Abdullahi dan Mas'ud sun bi shi sallar dai mun ji musamman a surata Ali Imran in za ku iya tunawa mun ba da misalin Ubay ibn bin Yaman akan sallar dare da ya ba Annabi alaihi salatu wassalam to zai ce a a wannan wada'ibatun min allati wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar sai fi alima allan tuhsuhu Allah ya san cewa ba za ku iya kiddigewa ku kiyaye ba fataba alaikum to Allah ya sassauta muku ba dan sassautin da aka yi wada sallar da wajibi ce akan kowa ba sai azumi ba da yake ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa qalila ai ta tawowa to sai a ce har da mu gaba ɗaya ta shafe mu to sai Allah ya ce alima allan tuhsuhu fataba alaikum Allah ya san ba za ku iya ba sallar farillan ma da yaya cewa a ce kullum da daddare kamar yadda nake gayawa wasu karatun mu na lafi cewa da gangan ne mutum ya ce ma yana cikin damuwa mutum ya ce ma yana cikin matsala amma kuma in ya kwanta da daddare sai da safe ko sai da asuba ƙarya kake wallahi ba matsalar ce da kai ba abin da kana da matsala dare na yi za ka miƙe da zarar da ya tayi biyu ina ma bakin zai yi ta kika ga yawa Allah ka ga yawa Allah matsalolin ka ka gani saboda haka in dai matsaloli ne da kai to ya kamata ka tabi lokacin da Allah yake tambaya hal min sa'ilin hal min mustakbirin akwai mai neman gafara akwai mai tambaya a baki amma wajen mutum ya ce ma yana da matsala kuma ya tabi haka wajen gaya mun je suke malam za su kake ni kace za su kashe ni wai tana ganin masu jifan da ana mata asiri za su kashe ni na yi sallar daren da kace ni na yi rinta gaba da gaba ɗaya har yanzu shiru sai da ce har kin gaji abin da nake gina har kin gaji matsala kina cikin da hutun wani lokaci kwata kwata ne bu wata ɗaya ba ce ki wannan abun nace annabi ayyub to ke karanta sha bakwai da ke da annabi ayyub wa Allah ya fito nace to sai da yake kara sha bakwai a cikin tiyo komai ma ya kare irin abun nan da mutanen mu ke zuwa an jefe ka in wani yanzu zai ce diban ka akai komai ya kare ba ƴaƴa ba kowa duk suka kare amma haka ya dabi yana gaya wa Allah madaukakin da annabi Musa ya zo da Fir'auna ya ishe shi ya tashi cikin dare yana rabbana tumis ala abwalihim wa shdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim Allah da kansa yake annabi Harun yana jiban sa yana amin shi da malamin ka ce duk lokacin da wani yake addu'a kana amin in Allah ya amsa to haddace domin rashin cewa amin ba kai musharaka a addu'a ba amma kace amin to kamar abin da yake faɗa kake faɗa ne eh ka yadda kenan da abin da yake faɗa to annabi haruna yana amin da Allah ya tashi ba da amsa yake ya Musa ya kai Musa kad ujibat da'watukuma Allah bai ce da'watuka ba domin su bi ne mun ji addu'o'in ku ku biyu fattaki ma ku daidaita wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun kada ku ba hanyoyin waɗanda ba su sanna ba malaman tafsiri suka ce sai da aka shekara arba'in a lokacin aka ce bai ka amma ko ba sai mun baka amma ba bai fara da yi rubutun ba sai bayan shekara arba'in sai za ka iya wannan hakurin eh shekara arba'in a gurin Allah ya ce na an zama amma kuma bai garzo din ba sai da aka shekara arba'in kai ya gawo me kake yi ai kullum idan kana addu'a malam in dai Allah ya kyale ka ka roƙe shi ko to zai amsa ba in baya son ya auza ma sai ya hana ka roƙon ga wanda ba sa iya addu'a ne da yawa to in dai kana iya addu'a karka damu karka damu domin Allah baya son mutum murya ka ba kwata kwata sai ya hana ka roƙonsa to wannan shine to kaga Allah madaukakin sarki yace sai Allah ya wataballahu alaikum sai Allah ya sassauta muku yanzu in kun tashi garin annabi ba sai kun ba da sadaka ba amma da an muku tara haraji aka sa muku ku masu hali domin talakawa su huta to sai Allah ya ce abinda ake nema gurin ku ba tsimu sala yanzu sallah dai ba zance mai kuɗi ko mara kuɗi kowa irin ta zai to ku tsai da sallah wa atu zakata in kuma Allah ya muku dukiyar ku fitar da zakka haƙƙin Allah wa iya Allah duk abin da Allah ya umarni da shi kuma biyayya wa rasulahu manzon sama in zo da abu kubi wallahu khabirun bima ta'malu Allah ne ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa sai ma da yake fa nusika wujubu zalika anhu daga nan sai Allah ya shafe wajabtin ayar akan wa qad qila wasu malamai suka ce innahu lam ya'mal bi hadhihi al-aya qabla nasiha siwa ali bin abi talib wannan ayar ba wanda ya amfani da ita kafin a goge ta ba gaba ɗaya da Allah ya saukar da ita ba wanda ya amfani da ita sai sai na Ali shi kadai radiyallahu anhu qala mujahid mujahid yace nuhu an munajatin nabi hatta ya tasaddaku an yi wa sahabbai masu hali an hana su ganawa da annabi har sai sun ba da wani abu walam yunadi illa ali bin abi talib a wannan lokacin da ayat ta sauka ba wanda ya samu iko don ba su da kuɗin ba talakawa sun yi yawa a madina sun shiga domin duk masu kuɗin sun baro kuɗin a baka dan kawai su zo gurin annabi alaihi salatu wassalam saboda haka kaddama dinaran sadaqatan tasaddaqa bihi sai dauko wani dinaran sa da yake da shi wata ruwaya ma nuna sai sai da ya raba shi gida wato gida goma yin canji silalla rabiyar na birane yadda zai rika gana da annabi sai bayan sai da wannan kuɗin wasu kuma suka ce a guda ɗaya ne yaje yana so ya gana da annabi zai je wa wani mabukaci sadaka sai ya je gana da annabi alaihi salatu wasalam ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أجر الحساب yaje wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya ya wato ya gana da annabi ya mata tambayoyi akan wasu ɗabi'u guda goma wanda annabi ya gaya masa to shine aka ce thumma unzila fi ruksa bayan wannan kuma sai rukusa ta sauka amma wasu malamai sun ce wannan magana cewa sai na ali ne kadai aiki da ita maganar da ta zo ba ta da inganci amma wasu sun inganta ta sun ce bai inganta ba to a nan sai yan shi a suka ɗauki wannan dalilin cewa wannan ke ƙara nuna cewa lallai sai na ali ya fi abubakar cancanta ya zama cancanta ya zama kaliba na farko domin ga aya ta sauka ba wanda ya aiki da ita sai shi to shine yake da Islam ya zo a minhajus sunnan nabawiyya da yazo yana ba da amsa yace in ma ya inganta wannan kalmar ta ku ba zai zama suka ga Abubakar ba yace ba za ta zama ba in ma ya inganta hakan ce ta ba yace domin abin da aka faɗa ba wajabta wa kowa akai ba na farko kenan sannan abu na biyu an faɗa ne sai kana da buƙatar ganin annabi alaihi salatu wassalam idan babu buƙata ba a ɗora ba wannan sadakar ba sai da bukata wata larurar ka ta kawo ka inda ka cinye wa mu'minai lokacin su to sai a ci tarar ka sai ka ba da wannan yace kamar misalin kamar kamar misalin alwalati yace ba wanda zai ce sai kai alwala in baka tashi sallah ba kuma gaskiya ne ba wanda zai ce lalle sai kai alwala in dai ba sallah ka tashi ba ko a ce dole yanzu sai ka shiga wani daki kai fukari sai kana ji yace to bukatuwa ce ta gani in ma hakan ya inganta yace kuma ba zai zama hanya ta sukar wasu daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam ba to shine Allah madaukakin sarki yace a fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim idan har ba ku samu ba to ku sani cewa lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne rahimin kuma mai jin kai sai Allah ya ce ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah ya ce alam tara kin ba ka gani irin ladina tawallaw qauman zuwa ga waɗanda wato suka jibinci lamarin wasu mutane waɗanda mutane ne suke soyayya da su suke kaunar su waɗanda gaziballahu alaihi mutanen da suke kauna kuma Allah ya yi fushi da su yahudi kenan ghairil maghdubi alaihi sai ya ce ma al maghdubi alaihi yani al yahud Allah ya yi fushi da su to sai ce Allah ya fushi da su mahum minku su ba sa cikin ku dan munafikai ne ga munafikai ne sun fake da ku amma ba ɗan cikin ku bane wala minhum kuma ba sa cikin yahudawa mudabbirina baina zalika la ilaha illa wala ilaha illa su idimaguni ba sa cikin sunnaye ba sa cikin yawa saboda haka haka dabi'a take to shine yake cewa wa yahlifuna 'ala al-kadhib sannan zaka yi suna rantsuwa akan ƙarya kiza yawan rantsuwa alama ce ta ƙarya da munafiki duk abin da ya taso in dai ba bukata aka yi karanta wa kakkaran haba kwarai kuwa ya aka yi da gaske kawai ka saba a ta tafiya a haka har sai an kai matakin da za a yi rantsuwar misali ma rantsar da aka yi rantsar da kai aka yi wajen rantsuwa sai karanta amma yawan rantsuwa yana nuna rashin gaskiya ko kuma yana janyo rashin albarka a magana rashin rantsuwa ta rantsuwa mu yawan rantsuwa su to shine Allah madaukakin sarki yake wa yahlifuna ala al-kadhib suna rantsuwa akan ƙarya wa hum ya'lamuna al-hali suna sani suna sani idan na rashin sani ne wannan daban amma wayannan suna sani to me Allah zai musu a'adallahu lahum azaban shadidan Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani mai tsananin gaske me yasa innahum sa'a ma kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa sa'a ya munana yayi muni shine ma ne yake cewa wa yahlibuna 'ala al-kadhib wa hum ya'lamuna yani al-munafiqin ana nufin munafikai su ne yahlibuna 'ala al-kadhib wa hum 'alimuna bi annahum kadhibun sun san ƙarya suke yi kuma su rantsa akan haka fi ma alabu cikin abin da suke rantsuwar wa hiya yaminu yaminul gamut ita ce rantsuwa mai dilmiyarwa ita ba mata kafara ka san rantsuwa kala uku ce kala uku ce akwai al-yaminul gamut al-yaminul munaqada a kuma al-yaminul lagu ita al-lagu ita ce Allah ya gaya ma a bakara Allah baya kama ka da irin ta la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqattumul aymana kasabat qulubukum bi yazu ko aqattumul aymana amma ba abakara bane shi yana cikin maida to bima kasabat qulubukum shine abakara to saboda haka an kaga ita ce an yaminul munaqada din ke kace karkare kana sani kai eh mutum ya kirga ƙarya yana sani to shine malai yake ga mana yake to wala fiye ma fi mithli halihim al-la'in musamman ma a cikin alayen nan nasu wanda Allah baya so ya nisanta shi ayyadan billahi minhu fa inna mukanu idza laqul ladina amanu qalu amanna yadda Allah ya gaya ma a bakara wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'murun وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول حد رسول والله كي منزول والله يعلم إنك لرسول في الله يجي والله يشهد إنهم لكاذبون الله يجب قال يا تجي يا سلي idan sun zo har da rantsuwa ai wallahi kai manzo ne na Allah ai kaza kaza kaza shi dai dadin bai dan kanuni fa saboda abin da iya wato takin fuska in annabi ya fito har gyara man mayafi kai ka dauka ya fi kowa kaunarsa duk shi ya tura su abubakar su umar shi zai zo ya rika gyara mayafi shi ne dan gaba gaba amma kuna kallo wata ran annabi ya taho ma ya kalle ya toke hanci ya toke hanci ya faɗi magana cewa wato kaza kaza kaza Allah ya neman da martani kamar yadda zamu zo a suratul munafiqun to wannan shine to sai yake cewa wai da ja'u rasul halafu billahi annahum mu'minun in sun zo har ran zuwa ke cewa su mu'minai ne wa hum fi zalika ya'lamuna annahum yakzibuna fi ma halafu bi alhali sun san ƙarya ce akan abin da suke rantsuwa a kansa li'annahum la ya'taqiduna sirka ma qalu su kan ba su sakankanci akan gaskiyar abin da suke faɗa ba wa in kana fihi wa li hadha shahida Allah bi kadbihim shi za Allah ya tabbatar da ƙaryar su fi imani wajen imani wa shahadatihim li dhalik da ke da saka haka sai sai adda Allah lahum azaban shadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun ai arsala Allah lahum ala hadha hada sani al azab al alim akan wannan aikin nasu Allah ya tare da musu azaba mai radadin gaske innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suka kasance suna aiwatarwa ya munana sai Allah ya ce ni اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki yace ittaqadu aymanahum sun rike rantsoyin su junnatan a matsayin garkuwa abin da zai kukutar da su ya kare fasaddu an sabilillah ni da suke hana mutane bin hanyar Allah suna toke mutane su ga ka zo zaka bi addinin musulunci sai su ziga ka sai karka su umar da su ba ba zan su kowa duk wanda ya shiga musulunci baya kuɗi talaka ne duk wanda ya shiga musulunci baya aiki ta faɗan maganganu kuma za a ja ka yanki a cikin yau a kashe ka matar ka ta aure ma mata duk irin wayannan kalmomi ta aure ma mata ƴaƴanka su zama marayu a zuga mutum to munafukai haka suke gashi to kaga mutum in ya zo bai gane wasu ya ɗauka gaskiya fa suka gaya mun domin a cikin musuluncin nan ke yi to shi za suka fi illa illar da suka yi wa musulunci ko kafirai ba su yi ta ba domin kafirai a fili ta su wanda ya zo yana munafurta ka ya fi cutar da kai fiye da wanda ya nuna adawa da kai a fili shi za za ka rika faɗa a cewa Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makir ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani ir'a hasanatan dafanaha wa ir'a sayyi'atan adaa'aha ya ubangiji ina neman tsari a gurinka daga aboki maki aina hutara ya ni duk idan ka duk abin da na yana gani wa qalbuhu yar'ani amma zuciyarka ta na kiwo ta ni kiwo na take in ra'a hasanatan da ya ga nayi abin kirki da fara sai koyi baya so ko ai wa in ra'a sayyi'atan azaa'aha in nayi abun wanda na kukure ko zai yada yana zama cikin mutu ga shi da muke amma shi zai fara faɗa ai yayi kaza yayi kaza to irin wannan neman tsari ake da warai kuwa neman tsari ake da ko da yaje irin wayannan mutanen ka gaya wa Allah ya tsare ka da domin sun fi illa ka shi ma illa ba kafin ka ankara sun cutar da kai Allah ya kiyaye to shine yake cewa um ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabili falahum azabun muhin Allah yake suna da azaba wulakantacciyar azaba lan tubni anhum lalle amwaluhum dukiyoyin su ba za su wadatar da su komai ba rana alkiyama wala auladuhum ko kuma yayan su min Allah ya ba za su wadatar da su a gurin Allah da komai ba ulaika ashabun nar irin waɗannan sune yan wuta hum fiha khalidun Allah madaukakin sarki yake kuma a cikin ta za su dawwama babu ranar fita ke ai lam yadfa zalika anhum ba'san idza ja'ahum ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sai Allah yake ni
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم wane mutum ويحسبون أنهم على شيء Mm.
ألا إنهم هم الكاذبون kamar ka tambaya yaushe ne za a sanya su a cikin wannan wutar su dawwama a ciki sai Allah yake yawma yub'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tashe su gaba daya fa ya'lifuna lahu shi ma Allah zai sirke man rantsuwa da suke mana a duniya shi ma wai sai an rantse masa kama ya'lifuna lakum Allah yake kamar yadda suka rike muku rantsuwa wa yahsabuna annahu ala shay suna tsammanin yadda suke a duniya suna tattaka kowa sun dauka a nan lahira ba suna da wani matsayi ai ala Allah yake ku saurara innahum humul kadibun lalle Allah madaukakin sarki yace lalle waɗannan da kuke kallon su ba kowa bane tufa sai waɗanda suke makayyata يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أنا شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ba- ka ji ba wai a gaban Allah har da rantsuwa suna cewa wallahi ubangijin mu ba mu shirkai bane Allah suke karyatawa a kiyama ba an tashi da ana magana da juna shirum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku sai a ce da su waɗanda suke shirka sai a ce aina shuraka ukum alladina kuntum tazamun ina abokan shirkar taku da kuke riyawa ina suke sai Allah yake thumma lam takum fitnatuhum ba abin da zai zama babbar fitinar su ma a ranar alkiyamar illa an kalu fate ga shirkar da suke a duniya a gaban Allah kuma sai wallahi mun rantsi da Allah ba kunna mushriki mu ba mushrikai bane to waye kariya kenan eh haka rantsuwa wallahi ma kunna mushriki naga wani babban babban jami'in tsaro yana magana da yana karamin ma'aikacin tsaron ya gani a hanya ashe yayi ƙarya cewa a a babu da ba ta da lafiya yana asibiti yana jinya shi kuma ya ganki a hanya saboda da aka zo ana mai da magana shi wannan babban ya ga ya na gaba da shi cewa na ba ganki har magana ne masa amma da ya zo ga shi a zaune yana cewa wallahi ba ni bane yake kai yace ranka ya dade wa zan ba gurin nan saboda in ba haka ba zan karya shi da rantsa da Allah yace ni ne man magana yace ni ba shi na gani ba eh yace wallahi ni da shi neman magana ya biyo yakan dai amma wai yanzu zai zo ya biyo baki bane to kaga gaban Allah madaukakin sarki mala'ikun ma da aka ta in Allah ya bar ya bar su da wayannan da suka karya da za su jaba mai suna fara a gaban Allah cewa wallahi ba kunna mushriki mu ba mu ke kwata kwata ba mu bane duk shirkan nan da ake fara ba mu yi ba to waye muku karya to shine dabi'a shine Allah da kansa yake unzur kaifa kadabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftaru Allah yake duba ka gani yadda wato kadabu ala anfusihim suke wa kawo kansu ƙarya duk abin da suka kasance suna kirkira yanzu ya bace mu sun zo sun rasa yadda za su yi yanzu kama kama kawai suke yi to sai Allah yake
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان wane mutum ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Allah madaukakin sarki yace istahwaza alaihim shaytan shaytan yayi rinjaye akan su. ya rinjaye su dama matsalan shaytan kamar yadda ake faɗa kullun kirki yake wa mutane tarko ne da shi guda bakwai ko shi da kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa a wurare da dama amma in ka duba izafatul lahfar wannan littafin ya fi gwangwajewa nan saboda akai shaytan yayi hanyoyin da shaytan yake bi ya halaka mutane ya kawo hanyoyi ɗaya bayan ɗaya da gida ya jiri in ka tsallake wannan sai dawo kan wannan in ka tsallake wannan ya ya koba kan wannan hanya ya shi tarko yake bi sai bayan daya shi za kamar yadda ya faɗa ibnu al-qayyim din da ibnu al-jawzi ma cewa da ke dan da zuciya da wata Allah yake kai wa kara domin sun fi karfin mutum sun fi karfin mutum inda ta kanka dabarar ka zaka tsaya da ita to ba yadda za ta yi sai sun kai ka sun baro to sai Allah ya ce ke dan yarin jayin ba an sahu zikrallah har ya mantar da su ambatan Allah babban zikirin Allah ko shine kalmar shahada tauhidi sunna bi ya ana jin wannan aiko ya cutar da su to shine isa wada ala qulubihim shaytan hatta an samu an yadhkuru Allah zai da mantar da su su zambata Allah madaukakin sarki wa kadhalika yasna'u mimman istahwaza alayhi wa li hadha rawa Abu Dawud an Abi Abu Darda shi za Abu Dawud ya rawaito daga Abu Darda radiyallahu anhu yana cewa tanisha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa ma min talakatin bi qarya wala baduin ba wasu mutum uku a cikin alƙarya maraya ko ƙauye la tuqamu fihi musalla ba sa yin jam'i illa ga istahwa da alaihim sharri inda za a samu akwai mutum uku a cikin garin kuma ba a tsaye da sallah a ciki ba a tsaye da jam'i to zai je dan yayin rinjaye akan sai annabi ya ce fa alayka bil jama'a na wuri ka da zuwa sallah a jam'i fa inna ma ya'kulu dhi'bul qafiya domin kura tana cin wanda ya kuye ne wanda ya ware a gefe guda shi kadai wato wanda baya zuwa jam'i ko shakka babu shine wanda zai zai halaka ba zai shiga tsari wanda yake mutacce ba to shine yake cewa um ulaika hibbu shaytan masu wannan ɗabi'ar su ne rundunar shaytan ai allazina tawaza alaihim shaytan wannan shi ɗaya rinjaye a kansu ba an zawo zikirillah to su ne rundunar shaitan ala ku saurara inna hizba shaitani lalle rundunar shaitan humul kafirun su ne wanda suke asara ta babu Allah ya kiyaye na'am إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله مدوك شيء إن الذين يحادون الله ورسوله lallai waɗanda suke jayayya da Allah da manzansa ko suke sabawa Allah da manzansa ula'ika fil agalli lallai waɗannan su ne wanda suke cikin ƙasƙanci duk wanda yake duk kudin mutum gare ka gani yana gyarawa yana kwanta ba yadda ya ga dama amma wallahi bai da nutsuwar zuci domin ba a kwanta mawa da zuwa hotel a kwana bane nutsuwar zuci take zuwa ba wannan bane alabi zikirillahi ta duma dinnan kudu ambatan Allah madaukakin sarki shi yake kawo cikakkiyar nutsuwa me yasa za ka duk wanda ya tafi maka umara ko hajji zai gaya ma yana zuwa daga iya zai ji komai ji damuwar ka Allah ya mantar da kai saboda gurin ambatan Allah za ka gaba ɗaya duka wani abu sai Allah ya shafe ma shi daga cikin zuciyarka na damuwa duka sai Allah ya cire ma shi sai ka ji gaba ɗaya yanzu baka da damuwa me yasa saboda ambatan Allah za ka saboda haka alabi zikrillah ku saurara da ambatan Allah ne tadba innal qulub shi za mu je faɗa wanda za ga yayi harkoki yau da gobe Allah ya hore ma wata uku hudu sai ganji ya sulale ya tafi shi ya san sirrin da yasa yake zuwa maka ya sani abubuwa banda biyan bukatu na duniya ita kanta lahira sai ta ta mutum zai je tsawon wannan lokacin wasu abubuwa da kake duk na zaɓo yanzu duk kayan nisa da su zai ga ƙara samun wato ƙaraba kusanci da Allah maɗaukakin sarki ga kuma maslaha ta duniya za ga duk abin da ka roƙa Allah ya ma za ga ba abin da zai hana shi a shekara ya sa uku ko hudu ku daina gulemin din su ina yawan faɗar wannan kalmar kai ma dan baka da kuɗi ne Allah kuwa in dai mutum yana da iko wannan gurin zai je domin duk abin da za ka roƙa za ga Allah ya biya ma za ka ga Allah ya biya ma kuma wasu da suke korafi suke wai kaza kaza ana cikin wahala sai a tafi su wasu ingila ma ke zuwa ko indiya yawa to kai kuma mai za ba ka korafi ko dubai ko a tafi hutu dubai kawai wannan ku ibada yake kuma idan zai taimako sai ya gaya ba ko ai ba ba zakka wace ta wajibi wanda za a ce na bulla zuwa ake ka boye kawai akwai dai ta kwadaitar mutane ku yi taimako amma kar ka hana shi zuwa ibada domin guri ne da Allah ya alƙawarin dawa ba za a je a to in dai za a rika hana mutane maka za ta zama kufai ke kowa zai da zuwa ce ne da nini a ce ai yanzu yunwa ake sai an daina yunwa za a koma maka ba zai yi ba guri ne da annabi ya gaya mana har kiyama ta tashi ba za a daina tsawafi ba in ka gaba a tsawafi to sallar farilla za a yi sallar farilla za a yi amma ko aikin hajji aka tafi wasu suna sulalowa su ci gaba da tsawafi wanda ba za su yi aikin hajji ba ana ci gaba da yi ko aikin hajji aka tafi sai an zo an yi to wannan shine abin da yake ake bukata shine ambatan Allah baraki da Ibn Taymiya yake cewa muna cikin wata irin nutsuwa da kwanciyar hankali da sarakuna sun san irin wannan nutsuwar da muke cike ce da sai sun yaƙe mu da takobi akai dan su kwaci sarauta kawai kiyama mun fi su nutsuwa to ba abin da yake bada wannan nutsuwar irin bin Allah madaukakin sarki babu kana kwanciya kai bacci amma idan ma wani ciwo bai dame ka ga yawan kuɗi kuma sai tunanin me ake kiransa tunanin kar a kwace kuɗin ko wani abu ya duro kawai wani lokacin da a ka je ka tambayi masu dala wanda yake da daloli dala miliyan kaza a gida lokacin da sai kasa wani bawan Allah yake ya rantsi da Allah ka ka bacci yake saboda kawai a awa biyu ya ga ya asara miliyan 50 kai ko da zuba ba sai da aka taje ka maybe sai da aka zuba ma ruwa ka tashi shi saboda aka nutsuwa ba wai kuɗi ne yake siyar da ita ba bin Allah shi yake kawo shi shi yake kawo shi to ji za Allah madaukakin sarki yace kataban lahu lalle Allah ya wajabta ya rubuta la aglibanna lalle ni zai yi nasara inji Allah ana ni wa rusuli ni da manzannina ai kada a kama wa kataba fi kitabi al-awwal tun al-awwal mabut Allah ya rubuta wa qaddarahu kuma ya tsara kuma an san baya sabawa ba kuma ya canjawa cewa ana wato wa anna al-aqibata lil muttaqin cewa karshe lallai yana gaya wa mu'minai bayi cewa yana gaya wa mu'minai bayin a duniya da lahira lallai aqiba kyakkyawar aqiba ta mu'minai domin ya faɗa a suratul ghafir inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya zejeli wa yawma yaqumu al-ashhad yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum suqud dar mu inda Allah lanansuru rusulana za mu taimaki manzannin mu wallazina amanu da wanda suka yi imani fil hayati dunya a rayuwar duniya wa yawma yaqumu al-ashhad da ranar da za a tsaye da shi to ala ku daurara inna hizballahi humul muflihun lallai rundunar Allah su ne masu rabauta duk wanda ya zama bangaren Allah yake to zai rabauta sai Allah yake لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
Allah madaukakin sarki yake la tajidu qauman ba za ka taɓa samun wasu mutane ba bin nakira yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar lahira Allah da kansa ya faɗa ba za ka taɓa samu ba in dai sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kuma yuwadduna man adda Allah wa rasula suna kauna da soyayya ga waɗanda suke saba wa Allah da manzansa Allah ne ya faɗi wannan kalubale ne musamman ga mu matasa in dai ka yi imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce ba zai taɓa yiwa zuciyar da ta kunshi wannan kuma ya zamto tana kaunar wanda yake saba wa Allah da manzansa yake jayayya da dokokin Allah madaukakin sarki da kuma manzansa ba sai Allah ya ce walau kanu aba'ahu masu wa'annan ɗabi'ar na saba wa Allah da manzo ko da iyayen su aw abuna ahum ko yaya kaga wa'annan ayoyi su ne manyan abubuwan da ake kauna sai Allah ya lissafo su aw abuna ahum ko ƴaƴan su aw ikhwanahum ko ƴan uwan su maza ko mata aw ashiratahum ko dangin ba yadda za in kai mumini ne ka so wa'annan in dai mumini ne kai babu yadda za a yi wasu suna saba wa Allah suna bin dokokin Allah suna takawa kuma ya zanto kana kaunar babu da lokacin da za mu ba da misalai muna da su da yawa muna da su da yawa amma dai ba ta biro ya ulul abusar kowa ya gane yanzu kowa yana da misali to saboda karancin lokaci kawai za mu tafi kan ayoyi sai yace walau kanu aba'ahu aw abna'ahu aw ikhwanahu aw akiratahum ay la yuwaduna la yuwaduna al-mu'addina walau kanu min al-aqrabin ko da makusanta ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ne سورة علي عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير والله رؤوف بالعباد سيدي saboda haka wannan Allah madaukakin sarki yace kada ku riki kan bayan da za a mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya wanda za ga akan wani kuna faɗa da wani ɗan uwanka musulmi to wannan soyayya ta kai irin wanda Allah baya so amma in wasa ne kawai dan kana wa kaza ina kaza kawai wasa a tashi wasa da dariya to wannan da sauki za ga to bije zuciya abu iya wasa da dariya iya wannan gurin da an yi an tashi shi kenan wani bai zagi wani ba wani bai jawo amma in dai zaka jawo tun wani akai wallahi ka shiga karkashin aya in dai za ka ji haushi ba wai a zo ga matakin faɗa ba balanta za a daina magana ba saboda kawai rana wai an fi su hudu bari ya ne kuɗi to sai ce wato Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul tauba bari mu ƙara da ɗaya aya قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل بيت فتربصوا فتربصوا الله يسير كجاء مسو إن كان آباؤكم متكر إياهم كسنكسن سوى أبناؤكم دعائهم wa ikwanukum da yan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalin iktaraftumuha da dukiyar da kuka tara kuka tsorurta wa tijaratun taksona kasada da kasuwancin da kuke tsoron karewarsa wa masakinu tardawna da gidaje manya manya da kuka kuka yadda da su ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli in abubuwa takwas din nan aka dora su a cikin yarin jayi Allah da wanzansa da jihadi to ku jira aka Allah yake ku jira hatta ya ji Allah da yamu kaga sai Allah yake fadar ma abin da zai ba yake kawai ka jira in dai ka bibi da wayannan guda takwas din akan wayannan uku to ka jira kawai duk abin da ya zame ka kai ka biyo kamar haka ake gaya ma duk abin da zaka kaddara kaddara fa tarabbasu ku jira hatta ya ci Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa sai ce wallahu la yahdil qawmal fasiqin Allah baya shirye da kaga Allah ya saka alayin fasikai fasikai baya shirye da mutanen da suke fasikai ya sanya ka an ma da yake wa karkana sa'id bin Abdul Aziz wa gairi unzilat hadhihi al-aya wannan aya ta sauka la tajidu qauman zuwa karshen ta akan Abu Ubayda ibn Abi ibn Jarrah shine Amir bin Abdullah bin Jarrah lokacin da ya kashe babansa a yakin Badar eh babansa yana sahun su Abu Jahl shi kuma yana sahun su Annabi alaihi salatu wasalam aka fito yaki ya kauce ba ya ganki ya to sai ya ga Annabi yake hari sai ya ƙara zuwa ya korai ya ƙara towa ya ƙara karo da uku kawai sai ya cire makai sai Allah ya saukar da wannan aya la tajidu qauman to za ka taɓa zaɓin wasu mutane da suke imani da Allah da ranar lahira kuma suna ƙaunar waɗansu da ba su imani da Allah da ranar lahira ba ko da baban su eh Allah ya fito da shi ya yabe shi Abu Ubaida ibn Jarrah shi sa sai da Umar yace na rantsa da Allah ba dan ya bar duniya ba kun san shi da wuri ya bar duniya yace ba dan ya bar duniya ba yanzu da nazo bar duniya shi ran tsora ya murke ku domin annabi ya kira ya kira wani aminu hadi da umma annabi da kansa yace amintaccen al'umma ta ne saboda haka da kawai ba zancen zabi ba wannan mutum shida da annabi ya sa na jura yace da jiran tsora mu aka sai na umare domin annabi ya wata tsiya to shi ya kashe babansa a lokacin da sai na umare ya rasulullah daga yau in mun fita yaki ka rika bamu umarni kowa ya rika bin dan uwan da kake aka sai na umare yace kawai an fito kowa ka ce kowa domin shi ma akwai wanda ya wani dan uwansa wanda suke uba daya ya zo a yakin ya wulla shi lahira in dai ba alayin annabi kake wato ba ruwan su da kai duk alaka ku wato in ko da din na duba sai wani tafsiri ina ta kawai sai na rika wani tunani na ce ta wayannan bayan Allah ba ko wato zahaba zahaban nasu wa baqiya nasna wallahi dallahi wani abun kawai sun ɗazu wani tunani da na rika akan akan wannan ayar mutane sun tafi kawai an bar muna mutane yanzu bai shi ba kuma abin ta kai shi sa ina kawo wa'annan ne domin idan ka san suwa ne sahabbai duk wanda ka ji wani ya rage su to ba za ka kanta ma ba wajen wato cewa wa'annan mutanen mutanen banza ne masu zagin nan ba za ka ji tsarba ba wani kalma da za ka kawo ka ce a ai musulmi ne a su wancan da suke zaki suwaye su ne ba ai musulmin farkon duk wata aya da kari ta yi yaban mu'minai da su take kai yanzu mu za ku ilayhi ne kai ba ka da tabbas ma su ku Allah ya ce radiyallahu anhum shine sakamakon da Allah ya musu to shine abin da yake faɗa anan to kaga Abu Ubaida ya Ibn Jarrah ya kace babansa aw abna'ahum fi siddiq aka ce shi kuma ta sauka ne au abu na au akan ƴaƴansu ya ka ce wato akan sai na Abubakar na hamma yau mai zin bika tili ibn Abdurrahman domin Abdurrahman bai musulunta da wurin ɗansa shi kuma a ranar sai na Abubakar shi ya rika kako Allah ya kubutar da shi Allah ya yi da rabon musulunci ya musulunta daga baya amma sai na Abubakar shi ya rika kako a yakin kawai ya wulla ji lahira aw ikhwanahum ko ƴan uwansu shi kuma ta sauka ne akan Mus'ab bin Umayr domin akwai dan uwansa da ake kira Ubayd bin Umayr shi ma ya jeka ya jeka shi lahira aw akiratahum ko dangin malayan sa ce bi Umar ai ka tala qariban lahu yawma idin aidan akwai wani da yake makusancin sa shi ma ya jefa shi lahira da kuma Hamza ibn Abdul Muttalib to akan wayannan bayan Allah wannan aya ta sauka shine walau kanu aba au au abuna au ko da sun kasance iyayensu ko kuma wato ƴaƴan au ikhwanahum ko ƴan uwan au akiratuhum ko dangin to Allah madaukakin sarki yace ulaika waɗannan sune waɗanda kataba fi qulubihim al-iman wanda Allah ya wajabta ya rubuta imani a zukatan ko darba'i wa ayyadahum bi ruhin min dan Allah ya karfafe su ya karfafe su da ne da ruhi da gare shi shine mala'ika jibril sai Allah madaukakin sarki yace wa yudkhiluhum jannatin dana ya shigar da su wato aljannate ke jirgin tafi al'anhar wanda koramu ke wato gudana a karkashin zai shigar da su wannan aljanna khalidina fiha za su dawwama a ciki ya Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu an su ma sun yarda da Allah mu to ya zaka yi da wannan Allah ya yarda da su sun yarda da Allah shi ne fa Allah ya kalla a wannan yakin na badar yake daga yau annabi ya gaya mu yace inna la'alla Allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah ya kalli an badan su 313 da 17 da 14 ya kalle shi ya ce na gafarta muku da yau duk abin da kuke so ku yi na gafarta muku ko me shine na gaya wa wani dan shi abin da tattauna nake bari in gaya ma wani abu nace ko da yana Abubakar cewa ya fita daga musulunci Allah ya ce ba kai ba domin ya ce duk abin da za su ya gaba to ko da abin da kuke faɗa a kansu ko da cewa ya bar musulunci to bai Allah bai karba ba mutum ne ya dawo da takarda an ba shi aiki ya zo yace a sai a ce ba za a karba yanzu ba ko ba a yi to ko ya dawo da takardar musulunci an ce ba a karba ba to ya za ka yi kullum na faɗa ba wai su sai na Abubakar ba sai Umar su Uthman su Uqba bin Nafi da suka kawo addini habbar mu har ƙasar Borno a matsayin sa na sahabun Annabi alaihi salatu wasalam ko su saddauna da tafawa kwalewa kake zagi Allah ba zai ma albarka ba na rantsi da Allah ko su kake zagi Allah ba zai ma albarka ba ballan tana wa'annan almajiran Annabi wanda da Annabi yake gare da mabdubi alaihim wa dalin za su amin wanda idan Annabi yake hijira siratal mustaqim su ne dai a bayan sa da haddatu a ciki Allah ka shiryar da mu sirati wanda yake miƙaƙe annabi ne yake addu'ar mala'iku sura amsa su ma su amsa su ne a bayan sa kuma ka zage su Allah ya kyale ka a ko limamin gandu kake zagi sai ka ji kiwo banza wallahi na rantsa da Allah abubuwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure ko mun ƙara sako ulaika hizbullah lalle su ne yan tawagar Allah rundunar Allah ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun lalle rundunar Allah barokacin sarki su ne wadanda suke masu rabauta awwal da muka faɗa dai ne wannan da su yana da shi kai muna da bala da sunan da jawawa da tsobin da wanda ka kawai ne ke mana da iya da ni da ne da Allah da ya mutu Allah ta nuna mana da iya da yake da wannan da Allah ya nuna mana kariya kariya da gaba mai kuma ne iyayen da malaman da suka da zamu yi da sai Allah ya kan da lafa na sai kuma Allah ya kuma sai mun da lafa mun da ya da mun bana ne sai dole ne sai mun yi yuri na addu'a Allah ya yi wa kuma ne mun da lafiya gida da su da Allah wa da lafiya yau da lafiya da inda da lafiya na roƙon Allah ya kuma ya ta wa wadanda suka ta aure a gaba da ni aure mun ko a gaba Allah ya shiga mu na roƙon Allah ya kuma ya ta wa kun jira ne ba da sanar da ke ba da jira ya yi ba da abin da za mu ba ya iya ne muna da kuma da kuma yan da ya wa ko da wata sana'a da neman aiki da za ta tafi wurin da ke kallon ki da mun ba Allah ka adala mu اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاءنا وسلامة دعاء برحمتك يا رب يا سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين